awwalu man aslama umaru raraba ukati mukaran lailan fakara jammin albayti sayyidina umar yace dalilin da yasa zai musulunta yar uwarsa ce naƙuda ya kama zai fita da dare ya zai kama ɗakin ka'aba sayyidina umaru dare yar uwarsa naƙuda ya kama ta lokacin bai musulunta ba ya zo ya kama labulan ka'aba a lokacin nan kuwa fasami ta shiya yana zuwa faja annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya shigo ya zo ya ga ɗakin ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga ɗakin ka'aba to wato biyan to wannan wani sirri ne shi in karatu ya yawa abu da yawa za a tarar to lokacin da annabi ya zo ta biyana ɗan sarawula sagiri gajeren wando ne a jikinsa da wani wando kaga mun ce ba mu taɓa tarar da ya sayi wandon ba mu ga ya sa ba to amma yau sai gashi muka same shi bayan mayafi da wani wando haka dai ba dogo ba na zaune yawa alai sai da gayin yana nan da zai ji daɗi da ya ji haka to kuna ji dai to sai annabi ya zo ɗakin kaba da irin wannan shiga yana zuwa ɗakin kaba sai da na rasulullah eh da ya zo yana lullube da mayafi ya yi sallah irin yadda Allah ya so sai annabi ya yi sallah zai juya sai ya ji murya da ya fita sai ya ji wani yana bansa faƙalu sai annabi ya ce sai da ya ji yana da ƙala sai annabi ya ce bayan ya gama annabi ya ce mana haza annabi ya ce ƙultu umaru annabi sai dare ya yi dare in zai yi ibada cikin daren zai fita ya je ɗakin ka'aba lokacin kafirawan sun kwanta lokacin musulunci bai ƙarfi ba su umaran kuma a lokacin su ne hana ruwa gudu kafin ya musulunta to annabi zai juya ya ga wani yana bin sai ya ce waye wannan ya ce umar ne kala ya ce ya umar hala mata da ini laila wala nahara sai annabi ya ce umaru da rana ba ku bar ni ba yanzu da daren ma ba za ku bar ni ba a yin huta haka annabi ya ce umar yanzu da rana ba ku bar ni ba ina bauta Allah da daren ma kuma umar yanzu ba za ku bar ni ba kala fa gashi to an da u alayya sai na ji tsoro in ji umar ya ce na san alansa karya min addu'a kala kudu ya ce a shahadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ya manzon Allah na shaida ba ba sarki abun bauta da gaskiya sai dai kai na shaida annabi Muhammad manzon Allah na shaida saboda tsoro ne yace kar ya mun addu'a ce Umaru yanzu da ranar ma ba ku bar mu mun yi ibada ba da daren ma yanzu ba za ku bar mu ba ashe haka annabi ya faɗa fa kana Umar yace afiru sai annabi yace masa to ka musulunci yace ka boye duk da ka fita a cikin su ka boye kala kullu yace wallazi ba saka bil haqi la alantu kama lazu yace maza Allah ba zai yi yadda muka bayyana kafirci yace sai na bayyana musulunci eh sai hadisi na gaba sallu umar bin hadab an tambaye umar dan hadab yace li ayyi shay'in sumaitul faruq yace wai me yasa aka ambace ka ne da faruq kala yace aslama hamza qabli bi salasa ayama sayyidina hamza ya riga ni musulunci da kwana uku yace sai na fita zuwa ga masallaci a lokacin da na dawo sai na yi gaggawa fasara abu jahil ila sai abu jahil ya je yake wa annabi magana maran daɗi fala ma raja hamza akbar aka ba sai da na hamza labari fara fari dawo ya ɗauka mayafansa wa kaza kausu ya riki kwaransa sun makaraja ila majidi fihi hilqati ya fita gun masallaci daidai inda halka suke na qurayyawa allati fiya abuja a inda abuja din yake fa qala yace fata bai ala kausi ya dogara da bakansa مقابل أبي جهل تدي قبل أبو جهل فقال يتي فنظر إليه فعرف الشر في وجه ديك الليه سيقال للي أبن يذو بامي كو يذو إيبا فقال يتي ما بالك يا أبا أمرا سيدنا همزة ميبتو دكي ميبتو دكي كازن لو كجن دا همزة يما سلنتا شي أبو جهل ياي والنبي مغانا نزاي مرن شو سيدنا همزة كما واتو دهيدا زبيرو shaƙiƙi ne ‘ya'yan safiya ne shi ne sai sai na hanza ya ce ya zo ai abu jahili ya zagi ɗan uwanka sai na hanza da ya matsalanta ya ɗauki bakansa ya je ɗakin kaba gaban abu jahili ya ce hanza yau ko alkhairi ka kawo in ji shi abu jahil kamar ka je da shi ma hanza zai yi yana gaya masa haka farafa a kawo su farar rabiya a da ya ɗaga wannan bakan ya maka hancin Abu Jahil sai da sai da ya fasa masa fa kada fasa ladi ma sai ga jini a hancin Abu Jahil yace aslah zalika quraish magabatu an yakuna bainahum qa'idatu yace wannan ba zai zama rigima qala wa qala rasulullahi sallallahu ya fasa hancin Abuja lokacin annabi yana gidan arkam dan abi arkam dan kabilan makazumiyawa fanda da hamza muguri ba sannan hamza ya zo gurin annabi da fasace hatta ata nabi sallallahu ya zo gaban annabi bayan sai da ya fasa hancin abu jahil fa aslama yace manzon Allah na musulunta wa karajat ya fita bayan kwana uku fa idza hulana wa hulana da makazumi da wani da wani kullu da lahuzu gaji argabta an dini abai yanzu ka bauɗe ka bar addinin iyayenka wata ba da dini muhammad kala yace in fa'alta faqad fa'ala man huwa azamu alayka haqqan min yace dan nayi wannan wanda ya bi ni haƙƙi ma yayi qala qul wa man huwa waye qala yace ubutuka wa kinnatuka dan uwanka sarkinka fanta lautu aka tafi ko wajada da babu muguliyan aka samu kofan a kulle wazani aka ji gungunin mazaje fa bata hali babu aka bude kofa yace fa da kanzu ne ga fa qultu sai na ce ma hadha allazi azmau indakum me nake ji abun qalu suka ce sami na shi sami tu shiya fa ma zala al kalamu bayni wa bainan magana bai gushe ba hata aka ce birasi kinnati fa rabta hurar ban nan na duki kan sirkin na na masa tsuka fa kamar ila udiyar uwata ta tayi ta rike kaina fa qul fa qala da ce kada kana zalika ala ragami an bi yace kana jin kunya ne ga abin baka ga yanzu jinin da ka zubar wa dan uwanka yace i ba dan wani abu ne masa haka ba ai tunda ya ki gaskiya in kai mai gaskiya ne yace to ka tayi kai wankan janaba shi ma ya tayi yayi wanka ya zo ya zauna aka fito masa da takarda ya ce ku bani na karanta shi sai na umar wancan duk labarin ahe na umarin ne ma ba na wancan na hanza daban mai ruwayan ne ya haɗa mana guri ɗaya da ya da ya karanta a sama wa ɗahira ɗayi ba sai aka bayi ya karanta ɗayi ma zan na alaikal ƙura'ana li taske har izuwa ga allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna to wannan ya girma ma a kirjinsa ya wuto gurin qurayhawa allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna fama bil arabi na sumatun ahabu ilayya yace duk duniya ba wanda nake so irin manzon Allah aina ina manzon Allah yake ne sai da na Umar ya tambaya aka ce ah sai da na manzon Allah ai yana gidan arqam dan abi arqam yace to na alƙawari zan je can yaje wajen dutsen safa yaje gidan arqam yana zuwa ga sai da na hanza a zaune a cikin gidan ga manzon Allah yana cikin gidan sai aka kunkusa kofa mutane suka ce to waye ne sai da na hamza zai tayi annabi ya ce ku zauna ya ce waye ne aka ce umar ne dan haddabu sai na umar dan haddabu ne aka bude kofa da aka bude ko sai da aka wai za a dabara faqatan lahu qala fa sami zalika rasulullahi qala mala me yake tare da ku aka ce umar ne yazo annabi ya ce ku bar ni zan fita sai na rasulullahi ya fita fa kaza bi mujami siyabi min nasratin nasrat yana zuwa annabi ya tukume umaru haka ya jazumi umar ya rike ta wuya ya ce me kawo ka me ka zo yi annabi ya takume shi da ya tukume ya rike yi fata masala an wa qabir qubati fil ardi sai ya durkusa a gaban manzon Allah fa kala yace ma anta bin mannati ya umar kala yace ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammada ai na ga ya ma musulunta na zo nayi da sayyidina umar ya musulunta fa kabar ahlud dari duk mutanen gidan suka ce ta kabiratan Allahu akbar duk wanda yake masallacin nan sai da yaji kullu muka ji ya rasulullahi alasana alal haqi manzon Allah wai shin ba muna kan gaskiya ba in muduna wa ina hayina ko mu mutu ko ko rayu annabi yace gaskiya ne yace to sarkin da ya aiko ka duniya dan gaskiya yace wallahi manzon Allah mu ba za mu bayyana za mu boye musulunci ba za mu zo mu bayyana musulunci shine annabi da sayyidina hanza da sayyidina umaru suka fito suka yi jerin gwano aka ja ana kabbara aka zo ɗakin kaba a ran da sayyidina umar ya zo aka yi ɗakin aka zo ɗakin kaba aka yi sallah a fili to wannan shine sunansa faruku alfariku allazi yafriqu bayna alhaqqi wal batili mai raba tsakanin ƙarya da gaskiya ko da an tambaye ka sai da ya musulunta haka ware tsakanin ƙarya da gaskiya to nan ka shaidin da muke muku musulunci kafin sai da na umar ya bayyana boya ke yi ran da ya bayyana aka yi musulunci a fili a nan aka sa masa faruku mai raba ƙarya da gaskiya duk wanda ka ga yana kin umaru ƙarya yake dan wuta ne duk wanda yake zan umar dan aljanna ne idan kaga kana kinsa ko malamin ka ne tusa maka ko ra'ayinka ne ko zuciyarka ne to dai gaskiya muna gaya ma ka yadda wuta za ka mafita ka tuba in kana yi idan a rayin sani ne ka tuba amma muddin kana kin umaru billahi allazi in ka je lahira duk lahira ya zama dangin ka sai ka shiga wuta saboda yi Allah yana son sa annabi yana son sa yayi wa musulunci aiki kafin ku ji darojojinsa da yake da shi a gurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bugi kirjin umaru yayin da ya musulunta wa qala sai annabi yace allahumma akhrij ma fi sadrihi min jillin wada'in wa abdilhu imanan ya kula zalika sai da annabi ya bugi kirjin sa uku ya bugi kirjin yace wannan gillin da jinyar da yake zuciyar bawan Allah nan Allah ka fitar in ka fitar ka canja gillin da jinyar ta kafircin ka canja masa da imani annabi ya wa kirjinsa operation sau uku aka masa na annabi tsagawa aka yi aka fitar shi kuma annabin ne ya zo ya masa operation Allah ya canja ya gyara masa to wanda bai sani ba ya san da wannan a haƙƙin sai da na umaru radiyallahu ta'ala anhu sai kuma daraja na gaba eh qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah ya faɗa a sakin sai da na umaru ku duba tarihin damascus na ibn asakira mujalladi na arba'in da hudu wancan na arba'in muka ba da darajar abubakar ta yau na arba'in da hudu za ku duba annabi yana cewa ra'aita lailatul asra bi alal arshi daren da aka yi isra'i da ni yace naga al'arhi an rubuta la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi Abubakar Sadiq Umaru Faruku a al'arkin kaje yanzu da abin ka gani ne in kaje za ka gani annabi ya ce daren da na yi Isra'il na ga an rubuta la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi a gaban Muhammadun Rasulullahi aka sa Abubakar Sadiq Umaru Faruku wannan a rubuce yake a gadon Allah na al'arishi annabi ya ce na ga wannan to abin mamaki a nan wa ya sa aka rubuta Allah ne to kauna ne ya sa aka rubuta wannan yana nan a al'arshin Allah a rubuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana qala li rasulullahi sallallahu alaihi abubakar wa umar yawma badr ranan da za a yi yakin badar annabi ya gaya abubakar da umar li adima ga ɗayan sai ya ce ma aka jibrilu walil akari ma aka mika'ilu annabi ya gaya abubakar ya ce abubakar wannan yakin da za mu yi na badar fa jibrilu yana tare da kai umaru ya ce mika'ilu yana tare da kai ko mun karanta tarihin yakin badar din Allah ya soke mala'ika dubu ɗaya dubu biyu dubu uku dubu hudu dubu biyar kamsata alafin min almala'ikati wani gun ya ce munzalina wani gun ya ce murdafina to mala'ika dubu da suka sauka da aka sauke mala'ika dubu jibrilu zai ce ya rasulullahi na zo da mala'iku dubu za mu yi yaƙi amma Allah ya ce in gaya ma shugaban da zai ba mu koman ya ce mu bari ko ya ce mu yi abubakar ne ni ma na bayansa jibrilu din abubakar ne zai bayi koman sannan ya ba mala'iku koman mika'ilu ya zo da mala'ika dubu ya ce Allah ya ce mu gaya ma shugabanmu wanda zai dinga sarrafa mu akan yadda kake so a yakin umaru ne ni mika'ilu ina bayan umaru azra'ilu mai zare rai ya zo da mala'ika dubu shugaban da zai ba mu kwaman ya ce ali ne bin abi dalib isra'il ya zo da dubu mai busan ƙaho wanda in ya busa duniyar za ta tashi ya ce sai da na usmanu shi zai ba mu kwaman shi ne kwamandan mu annabi ya raba su mala'ika dubu ya ce umaru kai jagoranci wayannan abubakar jibrilu da mala'ikun nan ka jagorance su kai ne kwamanda kar su fice magananka kai umaru ka jagoranci wannan mala'ika mika'ilu isra'ilu ali ya jagorance ku azra'ilu shi ma ali ya jagorance ku isra'ilu sai da na usman to abin da zai baka mamaki anan da haka haka su mala'ikun ba su iya yaƙi ba shi mala'ika bai iya ya kama mutum ya kai da takobi ko da wani wuka ba yi abin da mala'ika yi ya tsawa kurum ya mutanen duniya duka duk duniyan ka tara mu guri ɗaya gun mala'ika wallahi ba mu kai ruru- ba mu kai ramin tururuwa ba dan yanzu aka ce ka kai tururuwa wani zai tsira dan za ka kai na saman ne ba yadda za ka yi da na cikin to mala'ika ba wannan bane idan mala'ika ya sa duniya gaba yana sama na ɗaya in ya ce kai duk duniya za a mutu shi jibrilin idan ya daka tsawa daga nan idan akwai halitta zuwa ƙasan bakwai mutuwa za su yi amma da ya zo yana wa abubakar biyayya me yasa mutane ba ma wa abubakar biyayya ne mu wa ake aikowa annabi ya kawo sako gurin Allah jibrilu eh to yana wa abubakar biyayya wa aka aiko mika'ilu ba duk azaba ko arziki yana hannunsa yana wa umar biyayya ya jama'ar manzon Allah azra'ilu wanda zai zare ranka yana wa ali biyayya Isra'ilu yana Usman biyayya mu kuma ‘yan Adam me yasa ba ma musu kaga ba wata hujja a nan sai dai rage rabo wannan karatu kuma da aka yi idan mutum ya ce bai gani ba ya je ya duba sahawi ya je ya duba mizanin tafsir ya duba bahar muhidi na tafsir zai ga wayannan ɗin su ne shugabanni ba ma wai a'a abin da ya kamata kyautuwa yi da suka zo ma a ce musu annabi ne zai baka kwaman haka ne to su wa'annan maitanan da muke magana su suke ba su jibrilu din kwaman akan yaƙi za a koya musu faratit din yaƙi suka ce ya za mu aka ce far rubu ko kalla a naƙi wani rubu minu kulla bana mu jibril ya ce to mu ba mu iya kai mutum ba fa banda wannan tsawon mu ba mu iya kai mutum ba ya za mu aka ce far rubu ko kalla a naƙi shi a naƙi wannan wuya sai Allah ya ce ku ya ku sari wuya warrabu minu kulla banan ku haka idan kun yi haka sai ku yi haka shine sojojin suna fara ta he he he he he he in suka yi haka suka yi daka tsawa sun su gudun suka yi haka su yi haka kuma duk da haka an musu sigina annabi ya yi wa mala'ikun sigina ba yakin ake so su yi bayi kafiran mutum dubu ɗaya ne mu ɗari uku ne da sha uku ga mala'ika dubu biyar amma annabi ya kira ya zauna da babban nasu ya ce to fa kurin har za ku dinga musu haka haka kar ku kai akwai mutanen da nake so suna cikin kafiran eh abbas dan abdul madallabi dan uwan babana da hi da babana uban su da yana cikin su kar ku kai su in kun je ku dan yi haka haka haka haka haka kar ku kai su eh annabi ya kira jibril ya tattauna ya ce ba kai su za a yi ba kuna dan musu barazana su dan gudu da aka yi faɗa dai a san yadda za a ɗan tada tarzoma su gudu kar ku kai min dangi na dole bayan wa'ancan an ba su kuma ta ƙasa kuma an kira shugaban an ba yi tsaro yana abin da aka yi yakin badar yakin badar ya ina ruwan Allah annabi wanda yake da Allah abin da annabi yake so a yi masa rana ɗaya fa za a yi masa a gama akwai mala'ikan da ya zo fa wanda yake kula da duwatsu ya ce duk mutanen duniya zai tara guri daya in ya je dutse daya dutse daya zai nike su kamar injin nika ya ce zan nike ma mutanen daga ya ce a tale a kufa ba haka haka yau annabi bana jibin har kaban sai yake jini ya ce a nika ya ce bana su jibrilin kuma da ya zo haka haka bi yakin badar mala'ika dubu biyar din nan mutum saba'in aka kashe saba'in rak to tambaya zan ma kowane mala'ika zai iya kama mutum ɗaya ko to mala'ika dubu sun kama mutum ɗaya ina saura ba aiki suke ba kurin dai an aiko su ne dan annabi ya ji daɗi yadda aka aiko annabi su bari mu gaya muku shi yawwa yanzu misali kamar karatun nan muke yi sai aka ce za a turo mun tsaro daga akwai wasu yan iska za su zo a garin nan ko za su yi hayaniya akan wani abu da aka musu ba daidai ba ka ce to za a turo mallam ɗan sanda a kiri ka mu guda biyu sai a jiga gwamnan namu ya ce a a yi malam soja dubu ɗaya aka yi soja dubu ɗaya ba don wannan tarzoman ba ne don a ga daraja na ne a fada a gane cewa ita gwamnati fa tana tare da ni kuma da hankali Allah ya aike mala'ika dubu hudu ne don a bayyana matsayin mutane matsayin annabi a fadan Allah fa yana da matsayin da ba wanda yake da irinsa shine ma'ana to da haka ya kai mutum saba'in din ma da ya kai saba'in annabi ya kira watan da su mala'iku sun sani to sai annabi ya kirawo mutane ya gaya musu ya ce a ciki in kuntar da bafa na abbas kar mutum ya kashe shi ku kama mun shi hannu da hannu akwai abu bahatan yaron nan da ya taimaka lokacin da aka sa dangin annabi takunkumi shi yayi sanadiyan karya takunkumin Abu Bakar annabi ya ce in kun ga Abu Bakari kar ku kashe shi yayi taimako amma kafiri ne dai shi ba to da aka je aka tada Abu Bakari kaga mala'ikun ai sun san su dama ba za su je wasu aka tada Abu Bakari ya daga takobi aka daga takobi sai ya saranda sai ce annabi ya ce a gaya mana in mun tadda kai kar aka shi ka kawo hannunka mu sa kirgi mu daure ya ce a'a sai dai da wannan bawan nawa ya ce a'a mu annabi kai ya ce to ni ko da na koma maka ba wannan yaron da na zo da shi a maka a ce na kai yaron mutane an kashe gwara a kashe ni da a ce a bar wannan yaron to mu dai sahabai ne na annabi ba za mu saba annabi ba mu bai mana alƙawarin cewa da yaron ka ba kai ya ce amma tun da ka ja ka ce da kai da yaron gwara in ba za ka koma da yaron ba kai ya guta ne to haka za a yi kuma aka ɗauke wuyansa aka ɗauke wuyan yaron an dawo gaban annaba na ya ja ko kai abu ba ta ya ga yadda muka yi da kai kai kuma ga yadda ka gaya mana abin da za mu gaya mana kaje lahira in kana so ka fidda shi a wuta mu dai mun aika shi kai da Allah ko ne daya ko kai Allah ya fidda shi a wuta ko kai ka fitar mu kan mun aika shi sa umarnin kai ka bamu shi kuma yake so zai kawo mana wani alaƙaƙai akan umarnin ka mun aika shi abu dan Abdul Madallabi aka rike shi a hannu a daure da igiya da aka zo da shi aka daure shi da dare annabi baya kwance sai ta ya zauna annabi haka a gajiyar rasulullah ya baka barke ta to kun daure dan uwan babana ya manzo Allah kun daure dan uwan babana yaya zan yi ne barci ai ba zan yi barci ba sai an san saboda aka ji aka sunce daurin da aka yi na kirgi na bal dan Abdul Madallabi ana kuncewa an gama kuncewa sai ya samu ya rintsa ya kwanta barci to shi yasa yakin Badar an yi ne dan bayyana darajar annabi amma mahallin shahid anan mala'ika Mika'ilu da ya zo da mala'ika dubu muna gaya muku Umaru ne ya bashi command din yaki Umaru shi yake jagorantar sayidina mala'ika Mika'ilu saboda kai mutum idan ka ga Umaru bai maka ba shi Allah saboda yarda da Umaru ya aika mala'ika ya ce Umaru ya koya ya horar da mala'ika yana da wannan matsayin kai kuma dan adam da kaga Umaru kana da wani abu da kake gani to ganin ka daban ganin Allah daban wannan a haƙƙin sayidina Umaru ina fata kun fahimta Allah ya bada lada sai daraja ta gaba a haƙin sai na Umar Faruku ya ce yana ba mu labari ɗaya da rabi ya kusa sauran minti biyar za mu ku addu'a kun jama'a Rasulullah sallallahu wata rana sahabbai suka ce muna tare da sayyidina Rasulullah sallallahu fa da Abubakar wa Umar sai sayyidina Umar da sayyidina Abubakar suka danno su biyu annabi yana zaune da sahabbai duk jama'a suna zaune ga Umaru ga Abubakar suna tafiya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ha za ne kun ga wa'annan mutanen guda biyu umaru da abubakar a sam'u wal basaru ɗaya kunne na ne ɗaya gani na ne da abubakar da umaru su ne kunne na ɗaya a matsayin kunne na yake ɗaya a matsayin gani na yake minar ra'asi da kai yanzu a kai annabi ya ce minar ra'asi da kai idan a kai aka ce ba gani akwai kai idan a kai aka ce ba kunne akwai kai annabi ya ce to wayannan su biyun ku kalle sosai ɗaya a matsayin gani yake a gona ɗaya a matsayin ji yake a gona abinda annabi yake nufi in baka san Hausa ba wayannan su ne ni ni ne su ba huye na gaske ya san haka sun maƙalar rasulullahi annabi tsira da amincin Allah yake ba mu labari a wani hadisin yana cewa annabi yana gaya mana yace laqad habamtu an ab'atha fil umami kama yab'athu isa ibn maryam la hawariyuna annabi yace da nayi niyya zan aika mutane su je su yi wa'azi kamar yadda annabi isa ya aika hawariyawa qalu sai za bai zuga ya rasulullahi aba la tab'athu abubakar wa umar to annabi ka aika abubakar da umar mana su je su dinga yin wa'azin kamar yadda hawariyawan suka yi fahuma a alamu wa abalar domin sun fi kowa ilimi kuma su ne manya-manya faƙala rasulullahi sallallahu inni la'agani bihi ma an roma ce ni ai in ba wayan nan ba zan iya wadatuwa da ni ba na so na rabu da su ai na yi niyya zan aika to ka aika su biya ce ba na son rabuwa da su ai ni ba na wadata da su ai ba na wadata a ce ba Umar ba Abubakar yace ba zan ji daɗi ba shi yasa yau ma da annabi ya koma lahira aka bar su a guri ɗaya ai ba zan zauna ba su ba ai yace wayannan mutanen ba sa kusa da ni yace ba na son haka ai ba zai yi ba yace su yi nesa da ni na aika su wani guri ba na ganin su to ba zan yadda ba sai dai mu tafi tare da su ko mu zauna tare da su wanda bai na zaune ne ga gare to barka ji li'annahu ma bi manzilati sam'i wal basar wa bi manzilatil ainaini min ar-ra'as annabi yace wannan mutanen su biyu yace matsayin ji suke da gani a kunne a matsayin idanuwa biyu suke ɗaya idanu na ɗaya ɗaya idanu na yace ni ba zan aika su ba yace ai ba zan yadda su yi nesa da ni ba na bu zuwa gani ga su ga ruwaya ta gaba laqad hamamtu ana basa rijalan min ashabi ila malukil arabi annabi yace ina zo zan aika wazu daga sarakunan duniya na je nan aika mutane na su musu wa'azi yad'uhum ila ila al-islam su kira mutane zuwa musulunci kama ba'atha isa ibn maryam al-hawariyuna qalu ala tab'atha ababakar wa umaru fa huma ablagu qala li anni la gani bihi anhuma innahuma bi manzilati min ad-din ka manzilati sam'i wal basar min al-jasadi matsayin sa addini abu na yace kaman matsayin gani ne da ji a dangane da addini sai ruwayar da ya saba ta gaba shi ma ya zo daga damar mutu ana ba su kauman minan nazi mu'allimina ya alamuna hum sunnati kama ba'atha isa ibn maryama la hawariyuna fi bani isra'ila ila lahu fa aina anta ana abi bakar wa umaru ala tabazuhuma ila an-nas قال إنه إنه لا غني بي عنهما إنهما من دين كراسي من الجسد أنا بيجوا إن متانا أي كمان كاين إلى جشي idan aka aika kai aka bar jiki jikin zai zama jiki annabi ya ce ina ai wayannan mutane a matsayin kai suke a gona in ba su ai ba zai yoyi ba duk abin da nake na so in gansu kusa da to wannan ruwayan za mu ja muku sai a tayi ayi addu'a ji ayi sallah ja'a jibrilu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam malaika jibrilu ne zo gurin sayyidina rasulullah wa bil hadisi abi bakar qala ja'a ata jibrilu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam فقال أدري عمر السلام أكبر وأن راه إذا وغربه sai ya gaya masa ya ce ka baiwa jibrilu ne zo gurin annabi ya ce Allah ya ce in gaya maka ka gaya umaru anna irahu duk abin da sai da na umar ya yarda da yi izan buwaya ne a addini wa garabahu fashinsa قال أبو بكر بن عبد الباقي أن غلبه كما أبو بكر عمر يي فشي Allah ya ce ka gaya masa idan Umar ya yi fushi hukunci ne, yardansa buwaya ne a musulunci, fushinsa a matsayin addini yake. Nazala Jibril ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qala igra Umar min arrabihi salam wa alimahu anna lirahu hukmu wa garbahu izzun wani ruwayan ya zo da cewa yardansa hukunci ne fuyinsa kuma buwaya ne to za mu tsaya nan da baki sun taru muka sallame su kuma sai mu dawo mu ɗaura kan hadisinmu na farko